الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لادي 19 ga watan jimada al'ula shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan 12 shekara ta 2025 a da 23 a miladiya insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin na sayil bukhari a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria kitabun tafsir babu suratu azumar ko bala ce bismillah rahman rahim za mu fara tafsirin suratu zumar وقال مجاهد أفمن يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار وهو قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة سي غير ذي عوج على نفل لبس ورجلا سلما لرجل كوس سلما لرجل صالحا مثل آه إلههم الباطل والإله الحق سيخوفونك بالذين من دونه ما ننسى بالأوثان سيخولنا على نفر أعطينا والذي جاء بالصدق أنا نفر القرآن وصدق به الألف المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشاكسون الرجل الشكس الأسير لا يرضى بالإنصاف سوى رجلا سلما ويقال سالما salihan sai ishma'azzat ala nufin nafarat bi mafazatihim daga alfawz ne hafina ala nufin atafu bihi mutifina bi hafatihi ko bi hafatihi bi jalibihi mutashabihan ala nufin laysa min اشتباهي ولكن يشبه بعضه بعضا بالتصديق ita suratul zuwar sura ce yar makka kamar yadda muka samu fada amma a cikinta akwai ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim wal ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ita wannan ba 'yar makka ba ce tana da ayoyi saba'in da biyar ko kuma saba'in da biyu a bisa lissafin wasu ƙur'anan imamu jahid ya fassara mana wasu kalmomi a ciki ya ce a faman yattaki bi wajihi da Allah ya fada ayyu jarru ala wajihi fillar akwai mutanen da Allah ka kare mu ya Allah za a don wulakantar da su wajen azaba a kiyama za a rinka jan fuskar mutum a jashi ta fuska-fuska a ƙasa in an zo ja ka san akan ja ka a hannu to shi wannan kafiri wanda zai shiga wuta yana kokari ya kiyaye kada a ja shi ta kan fuskarsa yanzu wanda za a ja shi a fuskarsa yana kiyayewa yattaki an yujarra ala wajhi fil lari khairun shi yafi alheri amma li a ce amina yawmal qiyama ko ko wanda zai zo cikin aminci na tashi kiyama shi ne mu'mini abinda aya take nufi yanzu ku da wanda zai zo sakayyar da Allah yi masa zai ja shi ta fuskar za a kai shi wuta fuskarsa za a kafa a ƙasa kan shi ne zai riƙa jan ƙasa shi ne ya fi alheri aikin irin wannan shi ya fi alheri ko kwa mutum ya yi ibada ya zo mai aminci a wajen Allah ba abin da zai same shi ko haɗawa ba za a yi ba wanda akwai abin tsoro ƙwarai da gaske laifi ya yi laifi ziribi ya yi ziribi mutum ya mutu to Allah zai sa mala'iku su ja shi su jefa shi a cikin wuta shi ne faɗin Allah a fabayyar kafin lari khairun abuwar ya ce aminan yawan ƙiyama yanzu wanda za a gulla shi a cikin wuta a jefa shi a jihallama shi ne ya fi alheri ko wanda zai zo yana cikin abu abinci ranar tashi aljaba suratul fusilat imamu ata yake cewa idan an zo jefa shi yurba mankusan idan an zo zura shi a jahannama sai Allah ce ku rike kafafuwarsa suna sama fuskarsa tana ƙasa ku sake shi ya dire da fuska a cikin wuta abinda zai fara ƙonewa shi ne fuskarsa malam ko faduwa za ka yi kakka fado ta ka eh kakka fado ta ka ba daɗi to kafiri wanda za a sashi a wuta ko mai laifi akwai waɗanda in an zo cikin ramin wutar jahannama ta fuska-fuska za su dirka ko ba za su isa hannunsu ba a ɗaure imam mujahid ya ce awwalu shay'in yabussu lara minhu wajhu abu na farko da zai fara shafar wuta a jikinsa shine fuskarsa to Allah ya barka wasu Allah sai kalmar zai iwace in an ce zai iwace a larabci ana ce labs abu mai rikitarwa ko kuma غير مخلوق ورجلا سلما لرجل ko saliman ana nufin salihan kalmar saliman tana nufin salihan ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون كلمة متشاكسون أنا لهم ما سجعية متنازعون yana fassara mana wa'adar kalmomin ne da ƙur'ani suna jayayya kamar misalin allolinsu da ilahul batil wal ilahul haqq Allah ƙarya da Allah gaskiya mutane suna jayayya wasu suna cewa Allah su shine daidai suna kan ƙarya amma suna cewa Allah su shine yafi masu gaskiya kuma suna tabbatar da Allah ta karɓo ubangiji sai kalmar wa yukhawifunaka ana nufin qurayshawa suna tsoratar da kai bil ladina min dunihi suna tsoratar da kai da abinda ba Allah ba su ne gumaka wai kai za a ce wai wai in baka yi kaza ba wai gunki zai baka kaza gunki bai isa yi wa mutum komai ba shi ne wai karfo daga bin ladina bin dunihi yani bil ausan kin sai kalmar a khawwallahu ko khawwala ya ce kamar allah yadda allah ce tuba idan khawwallahu ni'matan kalmar khawwala a ta khawwallahu a tainahu wallazi ja'a bis sidqi wanda yazo da gaskiya ana nufin da yazo da qur'ani ai alqur'ani wa saddaqa bihi waye walla ya gaskata da shi shine mu'mini da zai zo ranar tashi alkiyama Allah ya tashe shi ya gaskata qur'ani ya yi imani da qur'ani ya yadda da qur'ani wallahi rabori da cire Allah ya taimaki mutum a ran duniya ya yi da Qur'ani ya yi aiki da Qur'ani a lahira ma zai tashi yana cewa ya yi da Qur'ani zai zo ya cewa Allah hada alladhi a'taytani amiltu bihi ya Allah Qur'ani nan da ka bani layi aiki da shi amiltu bima fihi layi aiki da abin da ke cikin sa duk wanda ya aiki da Qur'ani sai ya zo gaban Allah ya ce ya yi aiki da ƙwararri ya Allah kai min sakayya da aljanna duk wanda kuma bai yi aiki da ƙwararri ba ba a ƙarya a gaban Allah ranar tashi alƙiyama bai zai yi ba sai dai ƙwararri ya zo yana tsire maka albarka Allah ce ula'ika huwal muttaqun waɗanda su ne masu tsoron Allah yana yake dawo abu ta shaki suna ya ce arrajulu shaki su a larabci wato shi ne wanda yake al'usur mai wahala shari mai musu mai jayayya layar zabil insafi baya yadda da yin adalci a rayuwar shi akwai mutum da za ga shi wato gashi mutum amma bai da adalci a cikin mu'amalar shi kuma dole a haƙura a zuba mai ido a gyare shi haka babu kai ta musu da shi ta jayayya san zuciyarsa kawai shi ne daidai to wannan aibu ne da suka mutum ya zama baya san adalci baya san daidai wa rajulan salaman li rajulin ana nufin saliman salihan wani kuma za a ga mutum salibi ne kubutacce kuma mutumin kirki na kwarai wannan ba za ka kwatanta shi da wancan ba sai kalmar ishma'azzat wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون idan aka ambaci Allah shi shi kadai ba sa so a kira Allah shi shi kadai ishma'azzat qulubuhum sai zukatansu su gudu su nisatta shine lafarat ishma'azza fulan za'ara fulan akwai waɗanda inda ya kira Allah ba sa so in an kira Allah sirrinsu ya baci in an kira Allah sai su daɗa nisanta sai ka ga baƙin ciki a fuskarsu sai ka ga damuwa a fuskarsu su Allah ke rufe amma da za a kira wani ba Allah ba wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun in an kira wani ba Allah sai ga suna bishara an kira gunki ko ana aikin tsiya suna burna suna so suna jin daɗi sai kalmar bai mafazatihim daga kalmar alfauzu ne bai mafazatihim alfauzu rabauta allaja sai hafina Allah ya ce wa taral mala'ikata hafina min haulil arsh la ilaha illallah idan Allah ya tada kiyama za ka ga mala'iku sun yi safu shi da hafina sun yi sahu sun kewaye al'arshin Allah suna ɗawafi suna kewaye suna ta zagayawa ɗan adam ba ya kula shi a lokacin وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم أكياما ذاك قبل ملائكو سنة كيوي سنة نوافي شين حافين شين كسو بسر وكا أجيف الأرش الله يدك قا ɗan adam yana ɗawafi a ɗakin kaba haka za ka gaba la'iku suna ɗawafi a al'arshe ubangiji suna tasbihi suna gode wa Allah ka cika alkawari ka ce za ka ta da kiyama yau ga ta ka tashi ta sai su ta gode wa Allah don Allah ya nuna baka kai mutum da ka rayu baka bauta masa ba ka yi asara yau ga shi a kiyama ba ga mala'iku suna kewaye da shi suna ta ɗawafi suna gode wa Allah kai ko yau ka ce alhamdulillahi alhamdulillahi ba a rayuwarka ba ka fiye faɗa ba ba ka zikirin alhamdulillahi ga tasbihi wallahi ba nan wato al'amarin kiyama din yana da tada hankali wallahi wallahi duk abin da mutum yake an yi maganar kiyama din nan sai ka ji ba daɗi ba mu san ba ya za mu cika da duniyar nan ya za mu ƙare ba mu sani ba wallahi idan mutum ya kuskure ya je ya haɗu da Allah ba a sa'a ba ya asara ba wanda ya isi ce maka ga irin azabar da zai gabu da ita wallahi muna buƙatar mutunatar da kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya muna buƙatar mu koma ga Allah ta baraka wa ta'ala kuma Allah girmansa dan adam bai isa bayani girman Allah ba da matsayin Allah amma abu mamaki dan adam ya saba wa Allah a ce ka yi ka ƙi ka yi a ce ka bari ka ce sai ka yi taurin kai kenan wallahi jama'a wannan labari ba tatsu da ya bari gaskiya ne duk wanda ya mutu babanka ne ɗaninka ne yayanka ne mahaifiyarka ne sun hau wannan hanya ɗin kuma sun fara gari ya gini kana mutuwa da kaganka a cikin kamari sai ka ce wannan wata irin rayuwa ce kuma ta daban sai a ce da kai kwarai kuwa wannan ita ce rayuwar barzahu wannan ita ce rayuwa ta biyu ka yi rayuwa ta ɗaya ka zo rayuwa ta biyu rayuwa ta uku kuma bayan an hura ƙaho za ka yi ta ko a wuta ko aljanna sai kalmar mutashabihal da Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan Allah shi ya saukar da ahsanal hadis mafi kyawun zance shine Qur'ani mutashabihan wala yace laysa min al-ishtibahi walakin yushbi ba'dahu ba'da ba ana nufin bai rikitarwa ba ba ana nufin Allah ya saukar da littafi mai rikitarwa ba dan an ce aka ce tashabo rikitarwa to ba shi ake nufi ba ana nufin sashinsu ya yi kama da sashi in ana bayanin wannan surar sai ka gabo kamar wacce ake faɗa sashinsa yana gaskata sashi in Allah ya bayani wata kisa a can sai ya daɗa kawowa irin wannan kisar a wani guri sai ta gaskata ɗayar babu ƙaunuhu ta'ala babu ƙaunuhu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم babin da yake cewa Allah ya ce ya Muhammadu ga ya musu ya ku bayina wanda kuka wuce gona da iri wajen sabon Allah ya ibadiyal ladina asrafu fil ma'asi kuka yi wuce gona da iri wajen sabon Allah a kan kanku la taqnatu la tai asukar ku dauki zabbali min rahmatillah daga rahmar Allah Allah ya nasabbaye shi wanda ya sabo kar ya dauki zabbali in ya tuba Allah zai jafe masa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah bai gafarta zunubi ne duka da alkaba'ir da as-sagha'ir hadisi ya zo cikin musnad imamu ahmad a musnad abi bakar siddiq ali bin abi talib yake cewa idan da saurari hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya so amfana da shi kuma da amfana da shi idan wani ya zo ya karantar da ni hadisi sai na ce rantsi da Allah haka ya ji daga annabi idan ya rantse da Allah saddaktu sai in gaskata shi ya ce abubakar ya gaya mu wani hadisi wa sadaka abubakar abubakar kuma gaskiya faɗa cewa annabi ya gaya masa bal azzaba zabba duk wanda ya aikata wani zunubi a cikin kuku bayi ya tashi ya yi alwala ya yi sallah raka biyu ثم استغفر الله ya nemi Allah ya fi masa illa ghafara la face sai Allah ya fi mashi duk wanda yi laifi ya daga hannu ya yi sallah ya yi raka'a biyu ya ce ya Allah ya Allah ya Allah a yafe mun ya Allah a yi mun afuwa ya Allah la tuba ya Allah ba zan maimaita ba sai da abubakar ya ce banza Allah ya ce Allah ya alƙawari sai ya yafe wa shi wani albishir ne wallahi ya rabbi ya Allah albishir ne wallahi albishir Allah zai faɗa a kiyama ya ku bayina da kuka wuce gona da iri wajen saɓo a kan kanku to kar ku ɗauki tsammani daga tausayina da jin gaida da rahamata ina muku albishir lalle Allah bai gafarta zunubi ne gaba daya shi bai gafara ne shi bai rahama ne ba da taubati amma bayan tuba ba wai haka kawai baka tuba ba shi kira azu a ce an yafe ba shi ne amfani istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a zaune kake a masallaci astagfirullah astagfirullah a cikin mota ne astagfirullah astagfirullah malam babu rayuwa mai daɗi irin rayuwa kan zikiri da ambatan Allah amma rabo ne ba kowa ke samu ba wallahi wani ba a ba shi damar ya ce astagfirullah ɗin ba baya iya yi sai jin kiɗa sai waka kawai sai ɓata lokaci wa illa za ka ga zunubin da kake aikata a gadon bayanka wataƙila ya fi ƙarfin unguwarku gaba ɗaya astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allah bai yafewa ne in ka tuba zai yafe matsalar kawai baka tuba ba Allahu akbar lalle illahu huwal ghafurur rahim Allah shi mai gafara ne kuma shi mai jin kai ne ba a taubati malamai suka ce wannan ayar albishir ce cewa mu ba za mu taɓa ɗauke tsammani Allah zai ji kanmu ba kana jina ko wallahi ni ina kyautatawa Allah zato wallahi malam na san abin da ya faɗa zai yi zai yi wallahi kai ba ka kyautata wa ubangijin ka zato ko a nan duniya idan ka yadda da mutum a iya faɗa kana gari zai cika ko ka ce muna kyautata wa wane zato to ya za ka ɗauke zambari a kan Allah insha Allah Allah zai babu rahama insha Allah alhamdulillah ka tsaya ka duba ka gani Allah ya ce ai sallah kana sallah ya ce a kiyaye haram kana kiyaye ya ce a je masallaci kana zuwa ya ce ai ilimi kana zuwa makaranta ya ce ai azumi kana dan tabawa ya ce ai sadaka kana dan bayarwa ga kyautatawa iyali ladani ga sallar da kake yi lada ne ga sadakar da kake barwa lada ne ga zuwanka masallaci lada ko bawanka lada ga ayyukan alheri da yawa in ka duba waɗannan abubuwa ka tuno rahamar Allah sai ka ji sanyi mula kyautatawa Allah zato insha Allah Allah bai zai tozarta mu ba insha Allah ya Allah fatanmu yi mana alfarma ya rufa mana asiri mu mutu muna aikata ayyuka alheri kada ya gajiyar da mu kar a zo wata rana in ce na da nafila kar a zo wata rana in ce na da yin karatun ƙur'ani kar a zo wata rana in ce ni na gaji da yin sadaka kar a zo wata rana in ce na gaji da kyautata wa mutane a'a a ta bugawa in an je kasuwa an dawo a yi sallah a yi ibada a yi zikiri idan an je ofis ɗin gwamnati an dawo a ce masallaci a abaci Allah in an yi kasuwanci a gode wa Allah a ɗauki wani abu da aka samu a yi wa iyaye hidima a yi wa ‘yan uwa hidima a yi wa dangi hidima duk wanda alheri ya zo masa ya tuna da kusa da shi ya taimake shi a gaza masa cikin iyaye da ‘yan uwa da abokan zama kaga wannan albishir ne gare ka bala insha Allah wala Allah ya bada aljanna fa mutumin da bai taba aiki komai ba la ilaha illallah ya kawai ya fadi ya mutu da aka duba takardunsa gaba ɗaya komai bai ba amma ya mutu da la ilaha illallah kai ba la ilaha illallah guda miliyan nawa kai Allah bai tausayi ne amma me ake so ka tsayu fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda aka warce ka wallahi za mu yi ta rayuwa aka addini insha Allah duk inda za a je a dawo muna nan kan hanyar Allah insha Allah muna neman Allah raba mu da zalla da kaucewa ko da daɗi ko ba daɗi ko da matsi ko da kunci duk inda muke sai mun yi wa Allah bauta kuma za mu yi ƙoƙari mu yaƙi shaidan mu zama mutanen kirki duk abin da Allah baya so kuwa za mu yi iya ƙoƙarin mu mu ga mun guje wannan abu ko da zukatan mu suna so ko ya uwa ba su da su ko shaidanu su da su sai mun kokari mun bi Allah to irin waɗannan su ne mubashirat abubuwa da ake wa mutanen kirki bushara insha Allah mutu za ka ga sun yi mutuwa mai kyau ka tuna wani da ya mutu za ka ayyuka alherinsa sun rinjaye da shari'a shi sa ko mutuwa mutum ya yi sai ga ana ta faɗa alherinsa ana ta faɗa alherinsa in dai Allah yana sakayya aka abuwa alheri da mutum yayi insha Allah akwai alheri la taqnatu min rahmatillah kar ku dauke tsambari yau anan duniya ba zaka dauka daga hannu ka roka ka roka ka ce ba ka ce gaira ta baka yana ta baka yana ta baka ya ba wancan bai gaji ba ya baka bai gaji ba ya ba wannan bai gaji ba kowa ba Allah yake bashi ya ubangiji da yake da wannan yalwa ubangiji da yake da wannan rahama kuma ka bishi ya kona ka zai maka abubuwa kurakuranka ko mutum ne mai kamala idan ya duba alkhairanka suna da yawa in ka zo da laifi sai ya duba ya ce ba komai kuma shi da baya wuce mu yadda da Allah mu abinta da shi mu riƙe addini mu kama gaskiya Allah ya bada afuwa Allah sa mu cika da imani sai ce kala haddathani Ibrahim bin Musa kala akbarana Hisham bin Yusuf Allah ibn Jurayj akhbarahu qala ya'la Allah Sa'id bin Jubair akhbarahu Ali bin Abbas Allah nas bin ahli shirki kanu qad qatalu wa aksaru وزلوا وأكثروا فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم mutane ne cikin mushirkai alishirk sun yi kisan kai wa aksaru sun yawaita kisan kan wa zalau bayan laifin kisan kai kuma sun yi zila Allah baya son zina ke Allah baya son zina haram illegal sexual intercourse is haram to waɗanda sun yi ta zina wa aksaro suka yawaita yin zinan kawai sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقالوا إلا الذي تقول وتدعو إليه لحسن abinda fa kake faɗa abinda kake kira zuwa gare shi abu ne mai kyau a to ya aka yi kuka yi zina ya aka yi kuka yi shirka ya aka yi kuka yi kisan kai waɗanda su ne bayyawayen zunubai a duniya shirka kisan kai zina wannan su ne manya-manyan barna duwani abu ya biyo bayansu to suka waɗannan halinsu dubu-dubu a ciki suka ce lautuk biru na annali ba abin la kafara muna so ka babu labari cewa shi wannan aikin da muka aikata akwai kafara akwai abin da mu yi za mu kankare wannan laifi lalle mun yi zina lalle mun yi shirka lalle mun yi kisan kai amma addinin kallon mun gaira da kyau don Allah ko akwai abin da in mun yi shi za a kankare mana wannan laifin buga kawai sai Allah ya saukar da wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يا رب bayin Allah na kwarai su kam su ne waɗanda ba sa kira wani tare da Allah ba sa shirka ya jama'atul muslimin karfin shirka bauta wani tare da Allah neman taimakon wani ba Allah ba roƙon wani ba Allah ba bautar gunki bautar ra'ayi bautar rana bautar wata bautar san zuciya bulle-bulle tsafe-tsafe shirka haram karku shirka Allah ya ce in dai bayinsa da gware ne ba sa shirka la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ba sa kisan kai ba sa kashirar da Allah ya haramta sai da haƙƙi sai da gaskiya in kaga sun kashe Allah ne ya ce a kashe wallan kuma kaga umarnin Allah suka bi wala yazlun ba sa zina ba su santa ba malam ka yi ƙoƙari ka yi iya ƙoƙarinka karka gamu da Allah kala zina ki iya ƙoƙarinki karki gamu da Allah kina zina Allah baya son zina luwaɗi neman maza mata su nemi mata 'yan uwansu maza su nemi 'yan uwansu maza ko namiji ya nemi mace ta hanyar haram ko mace ta nemi namiji ta hanyar haram wala ya ba sa zina kaga waɗannan su ne mutanen ƙwarai duk wanda ya yi wannan ya aikata laifi kuma sai ya shiga wutar jahannama shirka zila kisan kai Allah ya ce sai ya shiga jahannama kuma ya dawwama a wulakance wa ya khuludu fihi buhana in a ce buhana ana da a tozarshe a wulakance sai Allah ya ce to amma balla wanda ya tuba illa man tab balla wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya kuma aikata aiki mai kyau waɗannan bayan ya tara laifin zina bayan ya tara kisan kai bayan ya tara wato shirka sai ya ce Allah na tuba fa'ula'ika yi baddilun lahu sai ya ce Allah zai duba tubansa na gaske ne har cikin zuciyarsa ya tuba to Allah sai canja wannan munanan aikin da mutum ya aikata da zinar da satar da kisan kan da shirkan sai Allah ce wala'iku ku juyar da wannan zunubin gaba ɗaya ya zama aikin lada Allah bai yi yadda ya gada ba kuma ya rufe ayar ya ce wa karin lawa ga furar rahima an wuce wurin Allah ya kasance mai gafara ne mai tausayi mai jin gai shi sa a cikin wannan rumbar gafara ka ya Allah a cikin rumbar tausayi ka ya Allah kai mana gafara kai mana akuwa ya Allah ka cika mana burin mu na mutuwa akan imani da Islam ya Allah kar ka jarrabe mu da fadawa cikin wuta ha sai mutanen suka fara jin sanyi sanyi Allah ya da karanta musu yace gashi Allah yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayi wanda kuka wuce gona da iri aka kawo kan ku kuka yi zunubi kar ku dauki tabani akan rahmar ubangiji da tausayin sa da jinkayin ina muku albishir inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba daya ila huwal ghafurur rahim lalle Allah bai gafarta da bai jinkayi ne kaga wannan albishir ne ake mana cewa idan mun yi laifi idan mun aikata mummuna in muka nemi abuwa zai yafe mana wallahi wannan da daɗi mana shi sa annabi ya ce ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba iya zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangijinku kar wanda ya zauna mai isa gifari ya tuba ba ni ma da kaina in ji annabi a rana na kan yi isa gifari guda ɗari a tubu fil yau bi a tabarra ya shi na ji saka ce in zauna bai da istighfari ba ban tuba ba za ka ci za ka sha za ka shiga kasuwa idan ka zai gani kullum ka zai ji akwai abubuwa na sabon Allah da suna taruwa a gadon bayan ka baka sani ba ba ganin waɗannan shi ne ka istighfari ka tuba babu ƙaunihi wa ƙadarullah haka ƙadari wannan aya Allah yana cewa mutane ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba ma azabuhu haqqa azamatihi Allah ya yi fushi yana faɗan cewa mutane ba su yi masa daidai ba lokacin da suka bauta wa wani tare da shi قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان المنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن أبيدة عن عبد الله قال جاء خبر جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إلا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلائق على إسبع ويقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت لواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره ولي malami ne cikin malaman yahudawa shi ne habar in an ce habar bilha da ba da ra ana nufin alim ana nufin malam wani malami cikin malaman yahudawa masanin addinin yahudanci ya karanta taura ba faɗi sunan shi ba ya zo gurin manzan Allah sarsar ya ce ya muhammad shi sa kai tsaye inda ka ji an ce ya muhammad to ko dai kafiri ne ko ba yahudi ko kuma ɗan ƙawai inda wani mutum ya buɗe baki ya zo gurin manzan Allah ya ce ya muhammad kai ba zai yi ba ila haka sunansa Allah ya sa masa Muhammadu amma girmansa ya fi ƙarfin a kira shi da Muhammadu kai tsaye wane mutum sai dai ka ji suna ya Rasulallah ko ka ji suna ya Nabi Allah malam ko ba a gaban idansa ba malam ba sa kira sunan shi wallahi ba sa yi ya mustafa ka ji ba ya zaɓaɓɓe ya abul qasim ba na a faɗi sunan ba sai dai a ce ina baban qasim ba ka duba wannan wai malami ne a cikin yahuda malami kawai yanzu ya samu annabi wai ya muhammadu shi kuma haƙuri ne da shi ya ce na'am ya ce mun ji labari kuma mun gani a cikin attaura wai za a zo wani lokacin da Allah zai sanya sammai gaba ɗayansu ka ji kai ka nitsu Allah zai sanya sammai duka a kan ɗan yatsa ɗaya tasa wacce ta dace da shi ba musan girmanta ba musan ya take ba لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله baka gane ba ko sama ta daya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai gaba ɗayansu saman nan Allah zai ɗora su akan yatsa ɗaya ta dauke su kai ka san girman Allah kuwa kai ka san girman Allah a ba ka sani ba ba yahudu da ya ce wai haka zai faru a wata riwayar ya ji alu a wata riwayar yumsiku sama guda ɗaya biyu uku hudu ba su kai wai Allah ya rike su gaba ɗaya da hannu ba da ɗan yatsa ɗaya ne ya rike su gaba ɗaya shi ne ala isba isba ɗan yatsa wal aradina ala isba duk ƙasa gaba ɗaya ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai Allah zai rike gaba ɗaya a kan yatsa ɗaya cikin yatsunsa wanda suka dace da shi ba mu san girmansu ba washajar ala isba duk wata bishiyar duniya gaba ɗaya duk wani itace duk girmansa duk tsawon shi da na sama da na ƙasa da na duniya gaba ɗaya yatsa ɗaya Allah zai sa ya riƙe su gaba ɗaya na alahira walma ala isba duk ruwan duniya gaba ɗaya ruwa kaji wata sarauta kaji wani mulki kaji isa jalla jalaluhu alkabirul muta'alu duk ruwan duniya gaba ɗaya ya tsaɗaya ta Allah zai rike su ruwan gaba ɗaya shi ne walba ala isba kai bari dai a takaice ma zance duk sauran halittu da ba wannan ba da aka ambata ya tsaɗaya ta Allah ta ishe su zai rike su wasara a wata riwayar wasara asara ana nufin ƙasa wa ba tahta sara ai wa ba tahta al'ard duk ƙasa ga waki daya bai hudu da ya ce wai an ce mana Allah zai ce adal malik bayan ya yi wannan ku sai ya ce wa duniya anal malik ni ne almaliku ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya ina masu sarautar duniya ina masu azabtar da mutane ina masu kashewa ina masu jin cewa su yau suna mulki a duniya ne a kiyama Allah shi kaɗai zai ce adal malik ni ne mai mulki aina mulukun duniya ina masu mulkin duniya suna ina haka yi annabi yana jin ya gama bayani kawai sai ya fashe da dariya hatta badar na wajizo har sai da haƙwaransa fiƙoƙi su ne lawajis abdawahik kenan lawajis haƙorin da in ka yi dariya zai fito shi ne lawajis allab sai yi dariya bai fi yi dariya a kabuwa ba sai yi dariya shi aiba yahudai ya zo ne yana shakka ne a kan wannan abuwa kuma a taura ta faɗa to dole yadda tuna ya yadda da taura ya zo ya gaya allabi ya daɗa samun kwanci hankali allabi ya yi dariya da gaskata abin da ba yahudin nan ya faɗa tasdiqan li qawlil habr kawai sai ya karanta wa qadarullah haqqa qadrihi ayya ai ba su girma ba Allah haƙiƙarin girma ba shi ba ba su girma Allah ba shi yasa suke mamaki wai don an ce Allah zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza jama'a bayanin Allah girman Allah matsayin Allah sai dai fa kawai a faɗa amma ba wani ɗan adam da ya isa ya san haƙiƙanin Allah yadda yake ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ba wanda ya kama da Allah kwada-kwada shi ne mai ji shi ne mai gani kuma shi ne mai ilimi to wannan aya mala ya kawo ta ya hada ta da wannan hadisin nan wannan hadisi shi ne ne fassara maka ma'anar ayar abinda muka faɗa ne ne Allah ya ba mu lada la kuskure ko tuntuɓar harshe Allah kai mana afuwanka Allah ka faranta mana rai da babur hawa da jin gayinka marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu lafiyar Allah ya tsare musu lafiya ya ba su damar su bauta masa mai larura irin tawa ta mura Allah ka tuna da shi ka yaye mana eh dole mu keɓance kanmu da ambatuwa yau kam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma dai zan gwada wani abu da wani ya gaya mu ya ce malam marar nan da ka samu zabuwa zabo mai kyau ka kwantar da ita a tukunya ta ji citta a zuba mata albasa malam in ka sha wannan roman da targunka lafiyayye sai dai ka neme ta garansa wani ya ce aikin banza in kaga mutum yana mura ai talaka ne ai zuba mata kaji ka gani to bari mu ganin daga nan zuwa wani lokaci za mu watsa mata kajin nan mu gani kaga ka sha tattasai da tumatur da attarugu ka karye kashi kuma ka samu waraka Allah ka warkar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa